بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ايها الذين اذكروا لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالظفر ولا cikin wannan sura mai girma suratu faha kuma muna karshe karshen ta Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa yas'alunaka 'anil jibal mutanen wanda suna tambayarka anil jibal ya labarin duwatsu za su kasance ranar tashin kiyama fa kullum ka ce wasu yanzu ku harafi ubangiji zai shekar da ita nasfar shekarwa za a daddake ta a mai da ita gari a shekita an yi kwanci ha Allah zai daddake ta كالرمل السائل كمن يعشي بالرعاء ثم يطيرها بالريح سيدا اسكاي فصلها فيذرها لئلا يميل دواء الدنيا قاعا ولئن فقوا اي منبسطا فقوا وان يجي صفصفا وان يجي يا ليبر يا تفي ba ka ganin kware ba ka ganin hawa لا تجد فيها عوجا فذاك قول قريبا ولا أمت قدوبا يومئذ رانا الله زي نكبوا سوء يتبعون الداعية متاني ذات لكب ميشيلا بعد القيام من القبور باين سبتوا لك قبر برمسو إلى المحشر أنت ثم في للتاشي قيامة ذات أنا تكرا ana ce da sai a yi tabi mai gida gwagwa israfil shi ne mala'ika israfil abin da yake cewa halummu ila abdul rahman halummu ila abdul rahman ku zo allah na kira ku za a yi hukunta ne ku zo inda allah zai hukunta ne lafi wata lahu ba mai iya karkace wa wannan murya da yake yi Bana idan ka ji muryar sai ka ji kamar an sa wani sanadari ana jan ka sai ka ji inda muryar ke fitowa wa kashe aswat muryoyi sun kaskanta din rahman ga Allah subhanahu wa ta'ala fala tasma'u a wannan rana ba ka jin komi illa hamsa sai motsin dugadugai tap tap tap tap motsin da ya kawai za ka rika ji ba bai iya magana la ta sam'u takalluman ba za ka ji magana kowa ba yau mai din ranar da za a yi tashin kiyama la tanfa'u shafa'atu ahadin ceto ba zai amfani kowa ba illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya yi izinin a cece shi warfi lahu qawlan yadda mai ya fita magana mai kyau ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya'lamu Allah ya san ma baina aydihim abin da ke gaban halitta na lamarin lahira wa ma karfahu Allah ya san abin da ke bayan halitta na lamarin duniya. Wala yuhiqun mutane ba su iya kewaye ilma sani bihi da Allah ba wanda ya san hakika Allah sai Allah. Alwuju fuskokin kowa da kowa a wannan rana wa'anar ta kankanta lillahaifi da sayyum a gaban Allah rayayye wanda ke tsaya kurmi وهو الله تبارك وتعالى شيني الله وقد خاب من حمل ظلمها duk wanda ya ɗauki zalunci na kafirci wa kada haba ya tafi duk wanda ya je ma Allah ranar tashin kiyama yana kafiri yana mushriki wannan ya tafi wa man ya'mal min as-salihat wanda kuma Allah ya taimaka ya yi da aikin kwarai wa huwa mu'minun kuma ya zama mai imani ana ya hawa kada ya ji tsoron zulman zalunci da aibai kari a laifin shi wala hasman ko a tauye mai wani abu na ladanci da ya duniya wa kazalika yadda gaggamin saukan magana alqur'ani anzalnahu haka muka saukar da alqur'ani qur'anan arabiyyan qur'ani balarabi da harshen larabci وتذرنا ملك تتنزع الوعيد نرى العذاب فيها سر القرآن شيء وتذرنا فيه من الوعيد ملك تتنزع العبال عذاب القرآن لعله يتقول وجه وعذاب جدوري شركة أو مبجد لهم القرآن ذكرا وهو القرآن زي فارمت لو أذنتها بهلاك من تقدمهم لهلاك وين تستقبلتهم للأمم تتوانا فتعالى الله الملك الحق الله تركي متبتي فتعالى لمن الشياب وايا أي تعالى عما يقول المشركون الله يا وسطهم وقال ذكاهم ولا تعجل بالقرآن تفكر يوم كلام القرآن min kabri an yi ruza ilai da wahayu kafin a gaba saukan ma da alƙur'ani to ka bayyan gaggawa hada wannan nazala ya sauka fi haƙƙin nabi a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam fi bidayatil wahayi a farkon wahayi malaika jibril idan ya zo da alƙur'ani sai ya kama manzon Allah ya rungume annabi jikin jibrilu sai ya rungume jikin manzan Allah to da jikin jibrilu ya haɗa da jikin annabi bayan da kulul qur'an sai qur'ani ya shige fi jasadin nabi a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yata'ajjaluhu ar-rasul sai annabi rika gaggawa ya karau yana son karanta shi inda ma ya kulul qur'anu jasadahu idan qur'ani ya gama shiga a cikin miyata ya ta'ajjalu bi qira'ati ya mazuma a baci dama ya karanta ta hayayya fa umira ya Allah ya gori manzon Allah an ya tsira ya yi hakuri hatta ya kara jibril sai jibril ya gama ya kara fa ba da qira'ati jibril ya kara uwa in jibril ya gama shi ma sai wannan yayi gaba da ayat suratul qiyama wanda ke cewa la tu'arrik bihi lisanaka litahjal bih kaban motsa harshenka dan kana son yin gaugawa da karatu alqur'ani wala hikmatu fi kaunin nabi hikima a cikin zaman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya talaka alqur'an yana an ta qur'ani بواسطة جبريل تعني ملائكة جبريل ظاهرة أو يلي هي تلقي dan ya samu sirrin kafa duk wanda bai da malamin da ke karantar da shi to wannan malami ya bari ya lalace shi ma annabi tare da an ba shi ulumul awwalin wal akhirin yana da malami sunan malamin annabi mala'ika ibrahim to an ce ya shi karatu ga ibrilu dan ya samu sirrin talaki fa inna talakiya mazlubun an san ilimi ga malamai ana bukatar shi أخذ النبي القرآن من جبريل أنت القرآن النبي لك جبريل أقول يوان ليك سنة الله وأخذ وأخذ عنه الصحابة صحابيتم أتاك النبي وأخذ عنه التابعون تابعيتم كرباك صحابي فبكي التنجي أنت كرابوك مالمي يا ذو أمر معمولا به أقول لك أيكي جديد fi dinillah addinin Allah ila yawmin qiyama hatta til qiyama ana hada akan wannan dalili la budda min tarki alquran idan kana so ka iya alqurani babbaku da wazulla da zube da hadda cewa da iya tafsiri to la budda min tarki alquran min shehi sai ka karbi karatu qur'ani daga shehi mai fassara ولا بد من درجة العلم دونك عن شكل منك من شيء دقيق أما من ترك العلم من الكتب أما والذي أنتك راتوك للتكفي كما أن جديدا ولم يصاحب الشيوخ في دون الشيوخ النايبة فكأن أن ينتهى ينا دوحنا يتابع أرضك ينا دوحنا يتيرا لأنه فاته سر تنسي sirrin karɓa daga shugabanni ya wuce wasu sai sa qur'ani yace wala ta'jal bil qur'an ka bar gaggawar karatun qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kafin a gama sauko mata da qur'ani wa qul ka ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam rabbi ya ubangiji na zidni ya ilma zidni ya ilma Allah ƙara mun Allah ƙara yin karatu shine zidni ilman bil qur'an Allah ka kara sanar da ni littafin kalamul qur'an kullu ma nazala shay'un minhu duk wani abu na qur'ani ya sauko za da bi ilmu sai ilmi adabi ya ka Allah tabaraka wa ta'ala ya wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai karatu farko abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani yaqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga farko abin da Allah ya ce a yi a yi karatu kafin Allah ya ce a yi sallah da azumi da zakka da haji da biyayya ga iyaye da yaki farko abin da ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bayan Allah ya fara cewa a yi karatu wa amara hu bi talabi ziyada min al-ilm sannan ya ce ma annabi ya nemi ƙarin sani wa qul rabbi zidni ilma وما أمره بطلب الزيادة من شيء الله بيتبع شيء مع النبي ينبي قال وانا أبوبا إلا من الإلم سيد وذلك أقول لي ساكت ينبي قال يلمي لأن العلم هو الكبير في سعادة الدنيا والآخرة شيء علمي شيء كلام شيء ومطر أتك الدنيا لأتك الآخرة سوى دولنا malaminmu shekinmu shekul islam wa ta'ali da tsada wadanda shekul ibrahim ya ya rubuta littafin shi mai girma ya samai tafsirar da tsada fi anna al-ilma huwa al-imam sanar da mutane cewa ilimi shine jagora shine gishirin zaman duniya to ilimi huwa al-kabir shi ke rawar cewa في سعادة الدنيا والآخرة لا تجد الدنيا والآخرة أنت بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال النبي ونأيتي أن لا يكتب كيف أيوكا يا النبي في العلم بالله كراتو واليقين الإيمان أبدا أن لا يكتب كي كراتو كذبوا بالإيمان إلى أن الأعمال تسألوا mu muna magana aiki sallah ko yaki ko zakka ko azumi a annabi yace alqil wa billah ka san Allah wani yaqin ka samu yaqini da Allah suka ce nas'alu anil a'mal mun tambaye ka aiki wato ji wa anil ilmi kai ko kana cewa ai karatu a annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna qalilan amali ma'al ilmi yanfa'u aiki ɗan kaɗan in dai da karatu aka yi shi to zai amfani da su ma'ana idan kana da iliminka to kai aiki cikin ilimi cikin sani ya ga kai aiki cikin jahilci saboda aiki ɗan kaɗan da karatu ya ga aiki da yawa ba wa kasirul amal ma'al jahil la yakun aiki mai yawa cikin jahilci bai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce أعلم كذب أنه لا إله إلا الله باب موجة والاختيار الله كان لا إله إلا الله إذا تكلم الشهادة إذا أتي كلام دعوة أتيك مسلمين وأتي لا إله إلا الله وكلمة الشهادة إذا ما أقولك بدك بنتا إذا ما كلمة الشهادة أقول أقول أكبرتا ومن ذلك بنتا شيء شيء يجب أعلم أي إلي أي كلام yin karatu yana gaban kalmar jihadi saboda hujja fa'alam ka fara yin karatu ka yi sani in ka yi ilimi to sai ka gano annahu la ilaha illallah da haka imamu bukhari masahihu bukhari ya gabatar da babu da ilimi qabla al-amal ilimi ana so ya riga aiki kafin ka aiki to ka san me Allah ka so kai wal ilmu dukkan da ana magana ilimi a yi muzikira walmurada bihi al'ilmun nazi ilimi ne amfani al'ilmu billah shi ne ilimin ma'arifa ka san yadda za ka samu kusanci ga Allah wa ma yi ƙarfiku ilayhi zulfa da abin da zai ƙara ma kusanci ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu rabbahu az-ziyada bil ilm annabi na roƙon ubangiji ya ƙara mai cikin sani in ya ce rabbi zidni ilma da anna al-ilma fahru ilmi kulbi ne la sanaya da bai da gaba la siyama al-ilmu billah balle ilmin ma'arifa wanda ya kunshi sanin Allah kama Allah za ta hu laysa laha ghaibun wala nihaya yadda zatin Allah bai da iyaka bai da fikewa wasifatu kadhalika sifofin Allah haka ne wa asma'u كذلك سنة يا الله وفاظ إياك والعلم كذلك شيما إلمي قربي ولا بين إياك لا ينتهي أبدا كرامي قال ولا أبدا الله سبحانه وتعالى يجي ولقد عهدنا حقيقة من يوزيك إلى آدم ga annabi Adam mun yi ma annabi Adam wasiyi Allah ya kuɗa mina shajarati muka ce kar ya ci itaciyar nan da muka hada shi min kaunu kafin ya ci sai muka ce kar ya ci falafiya sai ya mance da sarka ahadina kika alkawarin da muke yi wa lam naji da azman ba mu samu karban niyya ba da buga annabi adam ma'ana bai yi azumi a cikin nisan da cin itaciya ba da haka ake annabi adamu bai cikin ƙuru la'azini min rusul saboda nan qur'ani ya ce wa lam najid lahu azma ba mu samu karfin niyya a cikin shi ba da haka bai cikin ƙuru la'azini min rusul ma wajadna li adam azman ba mu samu karfin niyya wajen adamu ba wa sabran da juriya amma na haina ba an ga abin da muka ke kai al-nisyanu nisyanani mantuwa iri biyu nisiyanu ta amure akwai mantuwa ta da gangan tarkun shai'i ta amure an ce kai abu sai ka ci kama an ce kai azumin ramadana kawai ta fice ni yau bai fa hada mazmun wannan mantuwa ta ganganci ba ya da ita ba a musulunci wani siyanu harai akwai mantuwa ta kuskure hada laifin mazmun wannan ba da shi ولهذا قال الرسول فقال الله صلى الله عليه وسلم لا شيء رفع عن أمتي الخطأ wanda siya Allah ya ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa wa wasu kirihu a rai da abin da aka cikin samun su hada al-isyan wannan mantuwa allazi laysa fihi ta'amudun wata ba ganganci inda to irin da abin da Adam ne amma al-isyan allazi fihi ta'amudun amma mantuwa ta da gangan fa huwa al-mazmum ita ce abin da fakad ataba abana adam ya zargi ubanmu adam ko sabaru in nisyan ya ce ya yi mantuwa wa ka annahu nisyan muta'abbid kamar dai mantuwa mai gargaci ai dukala walam najid lahu azma ko mu samu karban niyya a cikin shi wa idh qulna lil malaikati ka tuna sanda muka ce mala'ikun Allah usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adamu sujada sai girmamawa fa sajadu sai suka yi sujada sanda Allah ya more su illa ibni sai ce dan abul jin kana ya sahabul malaika yana cikin malaiku amma shi ba malaika ba wa ya'budu Allah wa yana bauta Allah tare da su to shi da aka ce a sujada aba ali sujudi li adam sai ce ma annabi adamu sujada قال كيف انا خير منه لا بآدم جرما أبدا فقلنا سيبك يا آدم إن هذا وأن إبليس شيئا عدو لك تغير يا ذم إيمك ولزوجك يا ذم إيما تك هوا فلا نؤتنكما kada ka yi ta su fita ku minar jannati daga gidan aljanna fata tsara sai ka wahala
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وإنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Adamu kashe cewa inna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wani zaujika shedan makiyinka ne makiyin matanka ne kakka bari ya fishe هذا العدو حكم أي وانا مجي يتتكو من الجنة لك الجنة بكيده لكي ما يرسي ووسوسته لوسواسه فإذا وقع ذلك إذا كفل شيئا يتتكو ستجد تعبا كثيرا ذاك شعر على قريب يا آدم يا في آدم بالهرس سيكاري أزواغونا والزرع سيكاري أشكا والهرس sai ka rika jirgi wata hannu sai ka rika reda kana rika wanda kurdi sai ka rika soya mata wa kai da zalika da wani wanda wata tsara ala shekaru ya ce fata shi'a ya annan rajula dan mutum ya sa'a yana aiki ne ala zaune na ke gamsar da ba da shi inna laka mun lamunce maka a cikin aljanna Allah ta juwa fiha ba za ka je wa a cikin aljanna ba wala ta'ara ba za ka samu matsala ta kuntanci ba ina daga mun lamunce maka Allah ta juwa fiha ba za ka je wa a cikin aljanna ba wala ta'ara ba za ka samu kuntanci a cikin ta ba wa'in naka kai la tuzu fiha ba za ka yi kishuwa a cikin aljanna ba wala ta baha ba za ka sha rana ba banu adam banu adam su yan adam banu adam su yan adam idan suna a duniya yadda alunar bukarana bainar juɗi wal asr sai su ce mutum bai jin yunwa bai jin isa wal qur'an shi ko qur'ani da yake su iya fasaha da iya magana ja'ala bukarana bainar juɗi wal asr ya ce inna laka Allah ta ju'a fiha idan kana aljanna ba ka ba jin yunwa wala ta'ara ba ka ba zama kuntu وجعل المقارنة سنياي وكان هداوا بين الزمن تكاني شروة وهر الشمس لذاكر لنا يتي وإنك لا تسمع فيها ولا تسمع تمين الهكمة هكا شو يتي والهكمة في ذلك هكمة يسا قرآن يهد وإن أبوه تريد لا أن الجوع إتيوم zullun kaskanci ne fi ba ne san da ke koyi a cikin mutum idan kana jin yunwa ba ka da kuɗin abinci to ba za ki rafe maka ka samu kaskanci na baɗini Allah ya tsare mana shi wal ulyu shi ko hurtanci zullun kaskanci ne fi zahiri shafi a bayyana mutum da haka mutum wando ya kece riga ta barke to kaskanci ya tabbata fata na saba ta ga ga kaskanci na ɓoye shi ne yunwa ga kaskanci na bayyane shi ne hotanci shi ne inna laka Allah ta zuwa biha wala ta wala sannan shi ne hikimar da ya sa ƙur'ani ya haɗa ya ce shi kuma fana safata na saba a kullari kaskancin yunwa da na hotanci sun zamo masu kama da juna wannan na ɓoye wannan na bayyane والزمر إشروا حر في باطن الشمس zafi ne da bala'i cikin cikin mutum idan kana jin kishirwa bala'i ne a bai a koyanka wanda hau shan rana harun shi ko zafi ne fi zahirin shafi a bayyane wancan zafi na koye na kishirwa shi kuma zafin rana zafi na bayyane fata na saba ya ka samu kyauta sama adam annabi adam sai ya aljanna la yara fi jannati kullu bai gane kaskanci a aljanna zahiran wala wahida bai gane kaskancin bayyane balle na koyi wala harran zahiran wala wahida bai gane zafi na bayyane balle zafi koyi ya nan jannata dan gidan aljanna laysa fiha shamsun wala hawla aljanna ba hada kuma ba zafin rana zillun mamduwun inuwa ce wanda yake an cin bidata idan an gama sallar asuwa irin karfe shida da kwata sanyi sanyin cikin nan da ke hukunta rana ba ta fitowa kuma gari ya yi hannu ko ba zafin rana kuma ka ce da Allah kai ba ce fa wasu wata ilaihi shaytan sai shaytan ya sa ma annabi Adam wasu wasu sai ce ya adamu ya kai adamu hal adulluka kana so in shiryar da kai ala shajaratil khuldi in gwada ma ita yadda goma ai a shajaratil lati ya farudu man ya kulu biha wani ce ne duk wanda ya ci shi ba shi ba ita a cikin ha abada wa mulki sannan ana samun mulki la ya bada wanda bai kai ba sai ya bada mai itaciya ta alkama sai idan an gama ya ci yana gama can an gama sai ciki ya kumbura sai yana jan ba haya ba haka lamina ha sai suka ci itace da aka hana su ci annabi adamu da hawwa abadan lau ma sau adoma sai al'aurar su ta bayyana gare su zahara li kullin minhum maqbula kowa da matan da bijin kowa sai ga ya koma tsirara kowa na ganin gaban ɗan وقبل الآخر ودبره شيء ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر هو إلى قبل كان قبل ولي تنوش ودبره ودبر الآخر هو أنا قرم بايا تنوش دبايش ai in ka tafa sai ga yi ko ba tsirara tsara aro ma ba da fito ba sutura ta ta ta aro wata bikace suka zabo ya kasi bari suna ɗanfara min wurin aljanna ganyen aljanna alaihi ba don su suturta auren su ita sutura aljanna sutura haske ce ba ta iya zama da mai sabon Allah suna yin sabo na can abin da ba a ce suke ba kawai sai su aljanna sai tir ta tashi a wurin sai suka yebo ganyen aljanna irin ganyen aiba ta ga tsawo gare ga fadi sai suna yebo ba suna rufe gaban su liyar ta tirani don su yi sutura ai da haɓar libas sutura aljanna kan tawo fasara ya guda ne mai wani isidara sai suna ego ganyen itacen aljanna ba ya sutura da bihi don su sutura wasa adam annabi adam ya saɓi rabbahu ubangiji shi haka ba sai ya kauce ga yin abin da aka sa ya yi ai halafa ma amarci ma umirci ya saba abin da aka hore shi da shi min adal aka bishada an ce kai shi da ya kuma kaddara ta yi gafa ta ya ci ta ci haka ba sai ya kauce ita gaba ba za ka fassara ta a cikin yadda take a ruga ba saboda girmama ba ga annabin Allah annabi Adam haka ba sai ya kauce zalla ya kauce amma zalabihi ga wanda yake so me yake to ya dawoma aljanna to an hana mai dawoma aljanna ma'anar gaba ai zalla an mutsali bai samu abin da yake so ba ma huwa mutsalu ni adamu ke bukata al-khulud fil janna ya dawoma aljanna to da haka akala shadara ya ce tafiya biya faru da fil janna dan ya dawoma aljanna fa kana ne bila sai ga ya bila kaga ya yi sabo haka ba kuma bai samu abin da yake nema ba na dawwaman na a cikin aljanna azza idan kana kan aura idan mutum ya saba ba umarnin da aka bashi sai a ce azza ihtiyar ya yi sabo sabo mai yawa amma asluhu min imkana abi azabu ya kara kai shi da sanda idan za a buge mutum kaga zai ɗauko sanda ya an kawo ya mutu sai ta yi da sanda ne al'insan ɗan adam idan a rana an yamsa ne an shirye idan yana son ya kauce ga bugun da za a yi rai ya mutu a samu za ka ga ya yi sanda don ya kare kai ne da ita kawai rika an masiya sai ana ce ma masiyatu asa saboda wai yana son ya kare kai ne daga abin da aka ce وآدم وصفه القرآن شيء النبي آدم قرآن ياسف الذاتي لأنه مخالف ما أمر به يا صعب أظن أنه ليس وظل يا كوكي أم مطلبه كأمن ليس يسونا وما أتنا ثم لتباه ربه sai Allah ya zaɓi annabi Adamu daga baya bayan ya ce tafiya sai Allah ya zaɓe shi saboda sun ce من سبقت له العناية لم تضره الكناية وانت عناية الله تريقا قريش ليتين يي بذيت تنسى فلاحقا إذ تباه ربه وبنجد النبي آدم يا ذا إباوة آدم فتاب عليه تيكا يتوب آدم وحدا يجيب أي فتباه الله يزو الله يا ذا النبي آدم وقربه إليه يا قدرتو لشي غريش وقبل توبته يا كرئتو بشي وهداه يا شريت لشي إلى المداومة على التوبة يدوم على التوبة
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساجدهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
الله سبحانه وتعالى قال سيتئه بضاء ya kai alau da hawa ku sauka a duniya bi mattamantuma alayhi tare da abin da kuke dauke da shi min zurriyati kuma na zuriya ku shi ne sai muka ce ma annabi adamu a haƙiƙa ku sauka min ha daga aljanna jami'an baki ɗaya ku ba'dukum sashen ku aduwwun li ba'din zai koma maƙiyin tashi ai ba'dhu zurriya wasu daga cikin zuri'a iyan annabi adamu aduwwul li ba'd da su koma maƙiyin juna min zulmi ba'dihim ba'dan daga zaluncin tashi da tashi bai ma ya tiyan na minni hudan idan shari'a ta zo muku daga wajena shine littafi ko wani annabi to ku rike famanin taba hudaya wanda ya bi shari'a ta shine littafi na fala ya fitu ba zai bace ba fituriya a nan duniya wala ya shika ba zai yi rashin arziki ba il akhirati al akhirah yurwa an yi ruwaya anna adam annabi adam alaihi salam lafiya musa ya haɗu da annabi musa ƙala lahu sai annabi Musa ya ce ma annabi Adam ya Adam ya kai Adamu an tallafi tsararta biha kai ne ka cutar da mu a karaji ta na aminan jannati
ina ne ba kowa ya kona
Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara annabi Adamu ya haɗu da annabi Musa a wata rana sai ya ce an tallabi tsararta bina kai ne ka tuta muna a haraji ta naminar jannati ka fitar da mu daga aljanna ya kare shadara allati na haka Allahu an akaiha ka ta ita ce yadda Allah yake kakkace laula kama kharajna min aljanna ba dan kai ba da ba mu fito daga aljanna ba wala takina da ba mu sha wahala ba wala ta'ibna da ba mu gaji ba kullu hadha minka ya kai adamu kai ka da mana musiba kai ka da mana bala'i kai ka sa aka koro mu daga aljanna anta alladhi fa'alta bina hadha kai ka da mana hitina ta fitowa daga aljanna mu zo duniya muna duba dan annabi adamu sai ce ya musa anta musa ibn imran ya kai musa kai ne musa dan imran الذي أنزل عليه التوراة وأن الله يسوكم على التوراة قال نعم يتلذيني موسى لن إمران النبي بن إسرائيل قال annabi adam sai ya ce mata qadallahu alayya anni akulu hadhihi shajara to na yi sa'a da malami nake magana kai annabi Musa kai ke ce min wai na ja muku matsala na sa an koro ku daga aljanna in ji ka kai annabi Musa to na yi sa'a da malami nake magana Musa kai ne Musa dan Imran annabin banu Isra'ila mai attaura tsakaninka da Allah a cikin attaura yaushe Allah ya kaddara manzanci wannan itaciyar taurara yaushe Allah ya kaddara manzanci itaciya annabi Musa dole tun da ya sa attaura sai ce kabla an tuhulaka bi 50 alfi sana Allah ya kaddara ma zaka fara zama cikin aljanna an kaddara ma zaka ci itaciya daga nan za a saukar da kai duniya tun kafin a yi ka da shekara dubu hamsin subhanallah an annabi adam ya samu gaba sai ce an ta musa ibn imran yanzu kai musa dan imran ka san an kaddara man abin da tun ba a yi ne ba shekara dubu hamsin tu'atibuni ala shay'in kake ganin laifina dan na aikata abin da yake katabahu Allahu alayya Allah ya kaddaro shi gare ni kabla an ya haruka ni tun bai yi ne ba ya hamsi na alfi sana da shekara dubu hamsin ƙanar rasul manzan Allah da ke ba da labarin da ya ce ba hajji adamu musa ba hajji adamu musa annabi adamu ya kada annabi musa annabi adamu ya yi kai ya kada annabi musa to da yake ba hajji adamu musa ba hajji adamu musa ai ghalaba hu bil hujjat ya rijaye shi da wannan hujja والإنسان أقدم إذا خالف أمر الله إذن يسابع أمرين الله يعلم أنه من قدر الله يسعى الله يقدر وشي ولكن لا يكفي هذا أما كاتي كاشاكيا كاي شاشا كاي دنا كاتي ويقدر شي لا يكفي هذا wannan bai yi ba la yarfa wa hada anhu law wannan ba zai hana a ga laifin shi ba la ya kuma illa ma a ratallah mun san ba abin da zai tabbata sai abin da Allah ya nufa walakin ma a hada sai dai mu na hannu na yi na hujjatun fi hada ba za mu je mu shagiya mai kashin kai ba mu ce Allah ya kada la budda min imtisalil amri wa jinabin nahi dole a duniya mu bi dokar Allah muni tanci abin da ya hana والدعاء إلى الله ما لمي ما سوى أذي ما سكر أذوى كالله يجبون أمرين سنة جم مغنى بداي صادرين من الله كوة مغنى لك الله تبدو أمر إرادي لمرين فرقون إرادة الله وهو شيء أراده الله mutum kaga ya sha giya ya yi tata ya yi zina ya yi kashin kai to kai ka san wannan abun ba shi bane wallahu halakakum wa ma ta'malu Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice aikin da kuke yi da haka abun da yayi nufin Allah ne wa amrun shar'iyyun shi bai kira ga Allah bayan ya ga irada ta Allah to ana so ya kalli kuma shari'a Allah al-hudatu daiman masu kira zuwa ga Allah ya hamiluna nas suna wajabta mutane على الأمر الشرعي أدير أبن الله يشرعي وهو امتثال الأمر واجتناب النهي وكذا إن جاء الله وكذا إن جاء الله ولو أمر الناس بالأمر الإرادي دا malamai masu kira zuwa ga Allah sun hore mutane da cewa duk abin da ya faɗo ma ga rai in dai gani kana son yi take abinka Allah ya kaddaro lamanu bu aishe da ashe ba abin da za a hana mutane su لأنه هو الذي أراد الله دلت أولا كنكبت علينا لي حكى الله كيسو وليازو ولي إمام الجنيد جنيد السالكي شوكبان سوفاي سيتي يا كي جنيد السالكي منين هالين هلتا ناقوتو هلتا نهدين الله وسنا ساقوان الله تون دي ساقوان الله تأتياتا لله wanda ya fi Allah ta ce ya bi Allah. To menene lamarin halitta? Imamu Junaidu dan ya gwada mai shi shugaban sufaye ne sai ce ma hum fi halitta lamarin halitta ma hum fi yadda gaggan su haka Allah ta san gare su mai jin Allah haka Allah ta san ya gani mai sabon Allah haka Allah ya kaddaro ya sabon Allah sai ce a to Allah ya yarda a rika sako ne ne hala da za ka ce wai halitta lamarin da suke ciki ma gurfi duk abin da suke ciki shi ne abin da Allah ke nema gare su sai imamu tunaji ke afa ya asunahu wa huwa karimar kana da san ana sabon Allah ne dan an yi karfi ne ai ba dan an fi karfin Allah ake sabon Allah shi ya ga dama ai sabon dan ya ga dama ne in bai son ka sabe shi sai ya hana ka sabe shi to da haka duk abubuwa gaba ɗai akwai abubuwa na irada akwai kuma abubuwan da yake na shari'a Allah ya ce a kaza Allah ya ce a makala wa man a'rada an zikri wanda ya bige gaba da ambato na shine alqur'ani falam yu'min bihi bai ba da gaskiya da shi ba fa inna lahu ma'ishatan wannan yana da wata irin rayuwa bankan mai kunci أي من أدبر عن القرآن دون يبتري ما القرآن وكفر بالله يكفر تيما الله يسير في عيش سكت زي زونا أشكين وتئن الرأيوة ما يكونشي وانا مشروب زام تالشي يوم القيامة رانا تاشي القيامة أعمى مكاه أي أعمى بصر إلى أن شرار قوما مكاه ذكر القرآن Qur'ani ya faɗi anna man kafara bil Qur'an wanda ya kafirce da Qur'ani yuqayyidu Allahu lahu ma'ishatan zanka Allah zai kaddaro mai rayuwa mai kunci wal mushahadu ayanan amma ga ganin ido abinda muke gani yanzu ta annahu yukhaliqu hada kamar masu kafirci sun yi masu imani morewa da jin daɗi al-kafirun shehu ya ce kafirai ka annahun fi janna in ka kalli gidajensu da garuruwansu da yadda suke rayuwa musamman turawan faransa ka annahun fi janna kama suna cikin aljanna wa aharullah su ko mutanen allah ka annahun fi aishin zankin kama suna cikin rayuwa mai kunci a ci da kyat a sha da kyat a yi sutura da kyat kai mai ya sai wahala to ya za a yi a ce duk wanda ya fitire ma alkur'ani za mu jarrabe shi da rayuwa mai kunci amma muna ganin wasu sun fitire ma qur'ani amma ba su ba kuncin rayuwa ya abu yake shehu ya ce ya shehu wannan magana tana inganta ya anna man amana billahi tabaraka wa ta'ala wanda ya imani da Allah wa ya kana yayyada bi annahu huwa razzaq Allah shi ke bada arziki وهو الكافر شيء غير الرباوة الربيع بما قسم له يا إذن أبن ذاك رباوة وقناع بما عنده سيزمو مي قناع هذا أبن الله ينكم الرزق مقسوم والحاسد محروم والفقير مذموم حسن البصري لو كنت ذاك يبي سندا yana basarani sai ce aje a rubuta masanda sai wayannan abubuwa guda uku duk ya dauko sanda ya rika wa azantuwa abin da an rubuta a sandar imam hasan al-basri ar-rizqu maqsum wal hasid mahrum wal baghil mazmum wai arziki rababbe ne tun kafin Allah ya yi duniya da mutanen duniya ya raba arzikin kowa da kowa kowa arzikin wani bai zuwa wajen wani arzikin maksum wal hasid mai hasada mahrum abun nan da yake mahasada ba za a bashi wal baghil wanda Allah ya bashi abun duniya ya tara ya koyi shi daga can abu ne mazamu da inda aka zauna a majalisa sai an bashi shi to idan mutum ya gano cewa Allah shi ke ba da arziki kuma ya yi kana'a da abun da aka bashi kana'a bi ma inda hu saboda alkana'atu kanzul la yanfas kana'a tafiya ce da ba ta karewa ya kunu mustari halkal zai zamo mai hutawa zuciya da'iman kowane lokaci walau kallama indahu ko da abin da ke hannun shi kaɗan ne to zai zama cikin wadata fa huwa fi rahati za ka ga mumini mai imani a cikin hutawa fi aishin sayyibin yana cikin rayuwa mai daɗi wa man kafara billah wanda ko ya kafirce ma Allah ya bijire ma alqur'ani idza tubi'a lahu ma nuqaru ko da za a tara mai dukkan kafuna la yura ba za a ganshi ba illa fi tankin sai cikin kwancin rayuwa la yazidu zalika wannan bai ƙara mai komi illa bankan sai kunci na rayuwa da'iman duk wanda ya bijire ma alqur'ani yake imani da Allah za ka same shi da'iman humumun wa humumun wa hazanun wa hasaratun wa himsun da'ima za ka ganshi cikin bakin ciki za ka ganshi cikin damuwa za ka ganshi cikin tashin hankali za ka ganshi cikin takaici za ka ganshi cikin kwaɗayi ƙwarai tasta abinu duniya duniya ta rotar da shi tattauli ala sam'ihi wa basarihi waili duniya ta dauke hankalin shi ta rinjaye kunnan shi da ganin shi da hannun shi da kawaci da zuciyar shi ba abin da yake so ba abin da yake yi ba abin da yake gani in ba duniya ba hatta la yajibu faraga bai da wata gaba fi lahzatin wahidatin ko taftawa guda bai da hutu laysa li mustarihil khalq zuciyarki ba za ta huta ba har abada laisa fi aishin tayyibin ba zai samu rayuwa mai daɗi ba innama hum fi ma'ishatin zakka su kafirai masu bijire ma qur'ani kullum za a gansu cikin rayuwa mai kunci wa hadha mushahadu lalle an ga duk wanda bai yi imani da Allah ba yana cikin fargaba yana cikin tsoro wa yawon kiyama ranar tashin kiyama masu kafirce ma alƙur'ani ya tuna umuyar za su zo suna bukati tunan ya ce duk wanda ya kafirce ma Allah walau tumi alahu malu ƙaru to me yasa ƙaru ne fi kowa kuɗi dalilin da yasa ƙaru ne fi kowa kuɗi shi ƙaruna masani ne ya iya bugun ƙasa sannan ya karanta ilimin kimiyya ƙarhe akwai abin da zai karanta mai sai koma sinari to shi ƙaruna saboda ta ƙarfi ne sai ya ce ma 'yan kasuwa dala yana so a rika kawo mashi yashi yana so zai mai da shi garin zinari to sai mutane masu raƙumma masu jakai masu alfadarai kowa sai ya je ya yi mai mangaloli na yashi ya samu wani ƙasan daji sai ce to duk wanda ya kawo ko mangana da ka kawo sai a biya ka shi yana da abin da zai karanta yashi garin yashi ya koma garin dinari to sai ya zama duk inda ka diba gabas da yamma kudu da arewa za a ga dawaki raƙumma da kai ana ta kawo yashi mangana mangana ƙaruna na saiwa yana biya to kuɗin magana ya shi nawa ne ba ce ne yake ba mace ko ne yake ba sai ana ta jira ana kai ƙaru da ɗan sababi ne ƙaru da biliya sun garin ka sai ya mai da shi dinari ta ga tarawa aka yi cikin dare guda akwai abin da zai karanta da ya karanta mai wani isimi da ya karanta mai wani isimi duk garin yasin nan sai ya koma dinari to sai 'yan kasuwa suka ce to aiko mun bari mun lalace yanzu kaga zinariyarmu za ta faɗi ƙasa warwar saboda yanzu da ƙaruna ya gama ya gama mai da yashin nan zinari zinariyarmu ba ta daraja duk wanda aka zinariya sarka ce zobe ne yan kunna ne abun waya ne yan hannu ne sai ana kawo a kasuwa da ka kawo in yana zinari ɗari ishirin za ka sai shi abin dubu sai ka mace ɗari ko ɗari to shi kuma a lokacin ɗarura kuɗin da aka rai sai yana raba mai haranai da jikuna to amla kawo a sai da aka ko da aka aharo tuya sai zinarin garin da kayan mutane sai a je gidan shi to kuma ya shi bai koma garin zinari ba to to shi kenan sai mutane suka ce to su ma bari su je su fara tare yashi lattattun ƙaru ne yadda ya ne yashi a mai da shi zinariya garin zinari sai su sai mai da yashin da tsada kaga in sun iya ruwa ba su iya laka ba ya ɓata kuɗinsu ya aike yashi to ana nan sai ya ce to ai ga wani yashi nan an gama karanta mai to abin da za a karanta mai da wannan tare yashin banza kuɗin da aka leka ka zo mana ka sai wanga yashin da an gama karanta mai to abin da za a karanta mai iyaka yana gidanka sai ya koma garin zinari mutum da son banza sai ana zuwa gidan ƙaruna magana nan za a baka ɗari kai nan za a baka ɗari da hamsin to kuɗi shi kaza sai zama yashin da aka kawo mai su sun ka kawo su sun ka sai abin su kuma ya raba su da kuɗin su to shi ne Allah ke cewa a wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa Ƙaruna ya tara kuɗin da ƙato maje ƙarfi bai iya ɗaukar mukullan su da ƙamuna. To ta wannan dabarar ne ya yi amfani da wayo da dabara irin ta ‘yan kasuwa ya aika nasu ya sayan masu da nasu. To don haka idan Allah ya tada masu kafirce ma alƙur'ani ranar tashin kiyama Allah zai tada su suna makafi. Ɗan sai ka ji kafiri yana cewa rabbi ya ubangiji lima hasartani a'ma Allah na ga zukata da ni makahu wa qad kuntu fi dunya basira a can duniya kuma ina ina da idanuna lafiyayyi to ya aka yanzu na koma makahu dan sai Allah ta'ala ya ce al'amru kadhalik abinda ka faɗi haka ne lallai duniya kai ne gani amma yau lahira mun mai da kai makawo abin da ya samu ka mai da kai makawo ka zalika a taska ayatuna kai ma a can duniya sadda ayoyinmu na ƙur'ani suka zo ma haka nan kan masu fada sita ha sai kan basu ba aiki da su walam tunin biha ba kai imani da ita ba wa kadhalika ai mislu nisyalika ayatina yadda kan mance da aiki da ayoyinmu al-yawma tunsa kai ma za a mance da kai a bakka na a cikin wuta waka zalika yadda muka yi wa wayannan kafurai muka mai da su makafi a lahira mislu jazaina man arada lil qur'an yadda ka ga mu mai bijire ma qur'ani najzi haka muke zakawa man asrafa wanda yayi kafurci walam yumin bi ayati rabbih bai yi imani da ayoyin ubangiji ba wani azabar akhirati ka sani azabar lahira a shattu min azabin duniya ta fi azabar duniya bala'i wa azabin kam ta fi azabar kamari bala'i wa abuka azabar lahira ta fi dawwama Allah ya sai
أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساجدهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في صحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yake afalam yahdi lahum yanzu bai bayyana ga mutanen makka ba kam ahlakna da yawa ahlakna qablahum min al-qurun kam ahlakna min al-qurun da yawa mun halakar da al'ummomi qablahum kafin su bisa gadibin rusuli saboda sun karyata manzannin Allah to yanzu ba za su azantu ba yamshun ga yanan suna tafiya fi masakinihim a wuraren da muka halakar da kafiran da suka gabace su fi asfarihim ila sham a tafiyar da suke yi a sham fa Allah ya tabaru bi zalik me yasa ba za su azantu da wannan ba inna fi zalik a cikin halakar da al'ummomin da suka gabace su la ayati wallahi akwai wa'azi li ulil nuha ga ma'abuta hankali ولولا كلمة بعدم وتكلم أبا سبقت من ربك وتترقى دك أبنجدك بتاخير العذاب نتي وازا أدنكر تعذاب عن أمة محمد قال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرامة اليهود الجرم ما بغيري تو والله لكان الإهلاك لزمن da halakar da kafiran zamaninka lakana litaba da ya zama dole a kan saboda yadda suke karyata alkur'ani ba magani illa a halakar da ai laula anna Allah kaza ba dan Allah ya yi hukunci ba fi sabi azalihi a azabin shi annabi mata Muhammad al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to akharu za a batta ta ta yado ta ta yado ila yawmil qiyama har ranar tashin kiyama ولن تهلك بعذاب بدا هلكت ايت العذاب با لولا ذلك بعدن cewa su ne karshen al'ummomi ba da uhuliku fil hayy wayannan kafirai masu karyata qur'ani da mun halakar da sunan take wa ajalun mutamma badan sa lokaci sananne ba na halakar da su daga ala ihdaquhum lazim da halakar da su ya zama abin lidintawa gare mu to da haka fasbir ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kare Muhammadu kai hakuri alama ya kulun ga duk maganar da suke yi na ƙaryata haka da ƙaryata alƙur'ani to wannan fasbir fasbir irin ta ta guda saba'in a cikin alƙur'ani mansukun duk an shafe ta da ayatul kitab da aya ta yaƙi mai cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu وإن الله على نصرهم لقدير تدعك كيا قولي أما وسبح كتولنيو بحمد ربك ديوان أبنجدك متلتسا به كان ميشولنيوها دبوديا كالله muna so sabbih ka yi sallah ƙabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito kullum idan alfijir ya keto kafin rana ta fito to sabbe da hamda rabbika kai sallah kana mai yabo ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito wata sallah kenan salatu subhi Allah na so kullum ka rike yin sallah asuba kaga qur'ani ba sallah asuba ba azhar ba na asar ba magriba ba isha amma nan malaman tafsiri su ne suka fitar da salawatul hamsa a cikin wannan aya shi ne sabbe qabla tulu'i shamsi salatu subhi wa qabla ghurubiha kafin rana ta fadi sabbe bi hamdi rabbika kai tasbihin ubangijinka ai salatul asr kai wannan sallar asr wa min ana illai a cikin sa'o'in dare sabbih bi hamdi rabbika kai sallah shine fa sabbih kai sallah al magriba wal isha'i idan ta awoyin dare sun kama kai magriba kai isha'i wa tarafan nahar a gefen rana sallin zuhra kai az-zuhr ba'da zawali shamsi bayan rana ta yi zawal daga nan sai ke al'asar hadihi as-salawatu khams wannan su su ne salloli guda biyar idan ka kula da wayannan salloli guda biyar la'allaka tarda hakika za ka yarda da irin ladar da Allah zai baka a gobe kiyama alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatun mu yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladar shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yanta ba a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mu da imanin mu Allah tsare mu da kasan mu Allah ce da wannan jiha ta ma gaba Allah saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ta aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha masu lafiya